بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 8 ga watan sha'aban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kasad na 56 cikin jirgin kasusuwan karatun littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imamu أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي الله بنجي يغفر تامسا الإمام ابن عبد البر يا رسول الشكرة تأليه إني دا ستن دا أكباين هجرة من زن الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونالتافي ناشي آه yana bayani akan falala da ka'idojin uh, ilimi da ladubbansa muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya kata da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli kafin mu shiga akwai dan uwa malam Anas malam Anas mutumin kauran namoda wanda muna yin karatu da shi anan ko da yaushe wasu za su lura cewa baya zuwa karatu a yan kwanakin nan to gaskiya yana fama da rashin lafiya ne jikin shi ba daɗi saboda mu sa shi a cikin addu'o'in mu ubangiji Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa kafara ne yana nan a gida gidan shi na nan cikin gona ganye din nan jiya mun je mun duba shi tare da wasu ƴan uwa kuma da ya ce a gaggaishe da ƴan uwa ɗalibai kuma yana buƙatar addu'o'in mu da duk taimakon da za a iya mishi Allah ya saka Allah ya saka fara ne Allah ya bashi lafiya idan ba manta ba muna cikin fasli wanda mala yake mana magana akan tabbatar da kiyasi a ilimi yana mai da zance a ilmance zuwa ga malamai waɗanda suke kora kiyasi Uh, wala Allah ya zama waɗanda yake magana da su su ibnu hazmin ne musamman uh, zamanin su ɗaya kuma ƙasar su ɗaya amma dai bai kama suna ba ya magana ta ilimi magana ta hujja kawai za mu tashi a lambar gaba ta 1149 shafi na 329 inda yake cewa wala abi muhammad al-yazidi qawluhu fil qiyas abu muhammad al-yazidi wani mutumin kasar andalus mawaki yana da wasu zantuttuka da ya faɗa don tabbatar da kiyasi a cikin waka da yake cewa ma jahulul li'alimin bi mudani la walal'iyyu ka'inul bayani yace la jahulul li'alimin bi mudani jahili da malami ba ɗaya suke ba halaysa wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun eh ba ɗaya suke ba da jahili da malami la yace san ba ɗaya suke ba walal'iyyu ka'inul bayani hakanan kuma wanda yake al'iyu wato babawa ko bebe wanda yake ya kasa magana to babu yadda za a iya tsara zance da za a fahimta fa idza ma amita fasaltu khabbar idan kai baka san abu ba kana da kwantsar jahilci a idan ka kana da makanta ta jahilci to ka tambaya sai a baka labari inna ba'dal akhbari mithlul bayani lalle wasu labaran da za a baka ɗaya suke da zance na ilimi da zai tantance maka matsaloli sun maƙis ma sami ita bi ba'adin wa'ati fi ma ta ƙulubil burhani ce sannan kuma idan kana so ka yanke hukunci akan matsala to ka yi ƙiyasi na abin da ka ji na ilimi bi ba'adin akan wani sashe na abin da baka ji ba abin da ka ji na ilimi na hukunce-hukunce da shi ake ƙiyasi shi ake ɗaura matsayin asali za yi kiyasi a kan abin da ba a samu mai hukunci ba wa a tibi ma ta ƙuli bil burhani amma duk abin da za ka faɗi a ilimi ka tabbata kana kawo hujja la ta kun kala himari ya hamilu asfara kar ka zama kamar jaki yana dakon littattafai bai san me zai da su ba kama kad qara'atu fil qur'ani kamar da qur'ani ba da wannan misalin kama sal himari ya hamilu asfara yace inna hadha inna hadha al qiyasa fi kulli amrin inda ahli al uquli kal mizani ita shi kiyasi shi kwatanci da gwada abubuwa a ilmance abu ne da dukkanin malamai suna yinsa kuma shi kamar wani ma'auni ne na adalci a ilimi la yajuzul qiyasu fi dini illa li faqihin amma baya halasta ga kowa ya kutsa cikin bayyana hukunci ta hanyar kiyasi illa li faqihin sai in mutum malami ne masani li dinihi sawani sannan kuma ya zama wanda yake wanda yake mai kiyaye addini yana da ilimi kuma yana da taka tsantsan yana da istiqama laisa yughni an jahilin qaul muftin an fulanin wa qauluhu an fulani yace shi abin nan wanda bai san abu ba to baya wadatar shi in yazo ba da fatawa yace a ce wane ya ce wane ya ce in atahu mustarshidan aftahu bi hadithaini fihi ma ma'ana yani wanda idan wani mai neman bayani ya zo gunsa zai ba shi amsa da hadisai guda biyu al'akal waɗanda suke nusar shi zuwa ga ma'anoni mabambanta cewa inna man tahammala alhaditha wala ya'rifu fihi tawil kasaidalan wannan baitocin guda uku yana magana ne akan mutumin da kawai idan ka zo neman fatawa a wurinsa kawai hadisi zai gaya maka ba zai iya maka bayanin abinda malamai suke fahimta game da hadisin da yadda ake kafa hujja da shi da kuma in ma akwai hadisin da ya saba mishi ya za a hada su ce to wannan ba mai fatawa bane wannan sai dai ya karantar amma fatawa tana buƙatar malami da zai iya shiga ya fita ya san maqasid ya san usulu ya san abin nan wato qawaid zai iya shiga ya fita ya samar da mafita domin ita fatawa dama samar da mafita ne ga musulmi to amma wanda kawai hadisi zai ja maka ɗaya biyu ya gaya maka hadisan yace to wannan ba mai fatawa bane sai yake cewa lalle wanda ya koyi hadisai kawai amma bai sanya ake mu'amalantar su ba ka sai da lani kamar mai sai da magani ne wanda ba likita ba shi kawai sayarwa yake irin mai zama a chemist din nan irin masu zama a chemist ko irin yan islamic chemist din nan wanda kawai abin da suka yi su saro habba da zuma su siyar ba su san sirrorin magunguna da yadda ake hada su da anatomy ɗin jikin ɗan adam da asalin medicinal value da ke jikin magungunan da chemistry ɗin magungunan ba su sani ba to shi ne kamar tsabambanci tsakanin wato likitan masanin cuta da magungunanta da ɗabi'ar ɗan adam da yadda magani ke juyawa a jikin jikin mutum bambancin shi da wanda kawai ya buɗe shagon sai da magani kamar bambancin malami na gaske da wanda kawai tare da tafai yana budewa yana karantawa yace hina yalqa yulqa ladaihi kullu dawa'in wa huwa bitibb jahilun urwani wanda zai zo ya aje dukkan magunguna a gaban shi yana ta sai da su amma kuma a harkar likitanci jahili ne wanda yake tsirara bai san komai ba hakamallahu fil jazai zawai adlin min as-saidi billadhi yarayani sai ƙara kawo hujja a cikin alƙur'ani wadda ke nuni zuwa ga halascin ƙiyasi yace kalla kaga Allah ya ba da dama cewa a samu masu adalci guda biyu su bayar da hukunci akan abin da ya faru da ma'aikacin aikin haji da ya ihrami idan yayi farauta shine hakamallahu fil jazai zawai adlin Allah ya ba da hukunci cewa mutane guda biyu masu adalci su hukunci minas saidi game da farautan mai ihrami billazi yarayani Allah ya ce su hukunci da abin da suke ganin ya dace da Allah ya ce alazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum sai ya ce ko wa man qatalahu muta'ammidan fajaza'un mithla ma qatala minan na'am yahkum bihi zawai adlin minkum zawa adlin minkum hadayan baligal ka'aba kaga Allah bai faɗi hukuncin da kansa ba sai ya ce su su je su hukunci su yi hukunci da abin da suke ganin ya dace kwatankwacin laifin da shi wannan mai ihramin yayi to kaga hukuncin da zasu yi kiyasi ne zasu wato zasu kirdadi abinda suke ganin ya cancanci girman laifinsa sai masa hukunci kun ga Allah da kanshi ya bada dama a yi kiyasi kenan yace lam yuwaqit wa lam yusammi Allah bai faɗi adadin lokacin da dole sai an fitar da wannan fidiyar ba walan yusammi kuma bai ambaci gwargwadon fidiyar ba walakin ƙala fihi sai dai kawai ya ce falyahkumil adlani ya kuma bihi zawa adilin minku ma'abota adalci su hukunci wala na fin nabi sallallahu alaihi wa salihuna kulla awanin uswatun yace muna da abun koyi agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutanen kirki ko da yaushe fi maqalatin limu'adhin game da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau mu'adhu da yace mishi iqdibir ra'ayi in atal khasmani ka yi hukunci da abin da ka fahimta idan masu husuma biyu sun zo wajenka wannan yana ishara zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da mu'adh zuwa kasar yaman cewa ya je wakilce shi wanda mu'adh yana kasar muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu to akwai hadisi mashhuri da malamai suke kawowa wannan annabi ya tambaye shi cewa in ka je da me za ka musu hukunci yace da da qur'ani in baka samu wafa da hadisi in baka samu wafa yace ajtahidu wala alu duk da yake hadisin a isnadance yana da matsala amma dai malaman usul fiqi suna hujja da shi a wajen tabbatar da wannan ainihin wato qadiyar yace wa kitabul faruqi yarhamuhullah da kuma littafin al-faruq umar al-faruq radiyallahu anhu ila al-ash'ari fi tibyani akwai wasiqa mashahuriya da khalifa umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya rubuta wa sayyidina abu sal ash'ari yana gwamnansa ya aika mai ita tana nan a cikin tafin albayhaqi ya rawaito ta dinda yake ya rawaito ta a matsayin wujada ce amma wujada ce sahihiya kamar da malamai suke faɗa ibnu qayyim al-jawziya ya bayani akan ta a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin haka al-shaykh al-albani a cikin irwaul galil da dai wasu malamai da shi kanshi bayhaqi da rawaito ta to wannan wasiƙa a ciki shi ma Umar al-Faruq radiyallahu anhu yayi bayani akan ka'idojin da za a bi wajen shari'a daga cikin su akwai kiyasi yace qis idza ashkalat alayka umurun thumma qul bi sawabilir rahman yace mishi kadin idan abu suka maka rikici ka rasa yadda zaka yi to kai kiyasi sannan ka ce Allahu a'lam shine wa qul wa qul bis sawabilir rahman kace Allah shine mafi sanin daidai wannan kenan wakar da malam ya kawo sai yace wa qala abu umar malam ibnu abdul barri yace al qiyas wat tashbih wat tamthil min lughati al arab al fasihati kalmar qiyasi da tashbihi da tamfili wato yin kiyasi yin yin kwatanci da yin da kamanta kekeniya da buga misali yace wannan duka a cikin harshen larabci wanda yake lafiyayyen larabci allati nazala bihal qur'an harshen larabci mai kyau wanda qur'ani ya sauka da shi ala tara ila qaulihi ta'ala kalli fadin Allah mana misali da yace ka annahunna liyaqutu wal marjan da Allah yana bayani akan matan aljanna sai da ya kwatance kaga ashe ya halasta a yi kwatance kenan wajen bayani Allah ya ce kai ka ce su kaman yakutu ne da murjani wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ka allam tagna bil amsi da Allah yake magana akan abin nan faj'alnaha hasidan ko ka allam tagna bil amsi samudawa ne ko kadhalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun to kaga sai Allah ya ce ka allam tagna bil amsi aka yi kwatance da abin da yake na baya kamar da ƙasar ba mai ba ta zama wadatacciya da ake ammara ta ba haka irin wa ƙauluhu matsalu nurihi Allahu nuru samawati wal ard matsalu nurihi kaga shi ma misali wa ƙaulu azza wa jal ka annahum yawma yarawnaha yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar shi ma wannan kwatanci ne kamar ka ce lokacin da suke ganin abin da Allah ya musu alƙawari a ranar alkiyama lam yalbasu illa sa'atan min nahari za su ga kamar ba su zauna a cikin kabarbaran su ba in banda wani dan lokaci a cikin wuni wa qawlu ta'ala fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur Allah ya ce ruwa da muka gwararo da shi zuwa ga wata ƙasa wadda take matacciya sai muka raya ƙasan bayan ta mutu Allah ya ce kamar yadda kaga haka shine misalin yadda zamu tada halittu kaga shi ma kwatance ne tsakanin abin nan fitowar tsiro da raya halittu wa qauluhu da kuma faɗin Allah wa ahayna bihi baldatan maita kadhalikal khuruj muka tayar da gari wanda yake ya ya bushe haka za mu tada mutane daga kabarbaran su malai sake cewa wa ma kana mithluhu min darbihi jalla wa azza al amsal lil i'tibar da kuma irin yadda Allah madaukakin sarki yake yin buga misalai a cikin alqur'ani Uh, don nuna wato ɗaukar okay, izina da kwatanci kamar da Allah yake cewa misali har ma yake faɗa cewa ai na buga misali wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim uh, wa darabna lakum al-amsal cikin suratu Ibrahim ko Allah ya ce ai kuna ma zama a garuruwan waɗanda suka zalunci kansu suka yi kafirci kuma abinda aka aikata gare su na halakawa ya bayyana gare ku an san garuruwan an san ina ne hujur an san ina ne abin nan saddum an an san ina ne garin ashabul ukhdud duk an san garuruwan wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal Allah ya ce mun buga muku misali cewa misalin kaza kaman misalin kaza misalin alƙarya da take kaza kaman misalin kaza ne misalin mutanen da suke kaza kaman misalin kaza ne duk wannan ya tabbatar da kwatanci wa hukmuhu lin-nadhir bi hukmin nadhir da irin da kuma Allah yake yi ma abubuwa masu kama da juna hukunce hukuncensu wa alallahu al-bai'a wa harrama riba abubuwa ne masu kama da juna amma Allah ya bambanta hukuncinsu da ire-irensu yace wa mithluhu kathirun wannan yana da yawa a cikin alqur'ani wal ma'ana fi dhalika kullihi wa ma kana mithluhu al-ashbahu fi ba'd al-ma'ani al-ishtibahu fi ba'd al-ma'ani da kuma wato fito da bayani dalla-dalla game da irin waɗannan abubuwan da suke da kama da juna a cikin ma'anoni har malamai ma suka dinga taltafai akan haka al-ashbahu wan nadha'ir wa huwa al-wajhu alladhi jara alayhi al-hukm haka kuma hukunci yake gudana ko da yaushe li'anna al-ishtibaha law waqa fi jami'il jihati kana dhalika ash-shay'u bi 'aynihi wa lam yujad taghayyur abada domin aka ce ga abubuwa sun yi kama da juna ta kowace fuska to sai dai a ce ya zama shi din ne idan abu A da B suka yi kama da juna 100 bisa 100 to ya zama A din da B din duka ɗaya ne kenan ba za a ce daban suke ba kuma ba a samun haka yace ala tara annan nushura laysa kal ihya'i ka ihya'il ard ai dai ka san cewa tashin alkiyama ba ɗaya suke da fitowar tsoro daga ƙasar shi ba ba da mautaha illa min jihatin wahida ta fuska ɗaya kawai suka kama wahiyar lati jara ilaiha al-hukmu al-murad shine kuma ta nan akai kwatancin kwatancin yuwar faruwan abun bayan da ana ganin kamar ya wuce ba za a ƙara ganin shi ba yadda ƙasa idan ta bushe rani yayi za a ɗebe tsammani daga sake ganin yabanya a tare da ita amma kuma Allah cikin ikonsa sai a zo a ga yabanyar ta fito in lokaci yayi to ta wannan fuskar haka yadda abin nan mutane suke ɗebe tsammani min ashabil qubur kari isal kufaru min ashabil qubur to su san cewa fa haka Allah zai tashe mu gaba ɗaya wata rana ta wannan fuska aka kwatanci kaga kenan in za a yi kwatanci tsakanin abu guda biyu ba sai sun zama ɗari bisa ɗari iri ɗaya ba ya zama ta fuskar da kake so ka gina kwatancin sun haɗu ta wajen ko da sun rabu ta sauran wuraren to babu matsala don babu wani abu guda biyu da suka yi zama iri ɗaya keke da keke in ko suka zama haka to sun zama ainihu sun zama guda ɗaya ko tagwaye ne ko sai ya zama akwai abin da ya bambanta su idan ko abin da ya bambanta su to ya zama photocopy kenan kawai da original wa kadhalika al-jaza'u bil mathali minan na'am hakanan sakamako da aka ce fajaza'un mithla ma qatala mithlu ma qatala minan na'am za a bada sakamako irin abin da ya kashe na na dabbobin ni'ima la yushbihu as-sayd min kulli wajhin ai kaga akuya da za a bayar ko rago ko raƙumi ba sa kama da raƙumin dawa ko jakin dawa ko wani abu na daji ba irin su ɗaya ba amma aka ce a bayar da shi wa qawluhu kaza wa kadhalika qawluhu subhanahu fil kuffari haka nan magana da Allah ya faɗa game da kafirai da yake cewa ka annahum humurun mustanfara farrat min qaswara kafirai kace kaman jakkai ne waɗanda aka razana su aka tsabare su farrat min qaswara wanda suke guje ma zakoki kaga ai kafiran ba ba ba jakunan bane mutane ne su amma kamace suka yi ta fuskar wato firgicin su ko ta fuskar jahilcin su ko ta fuskar rashin shirye su inhum illa kal an'ami hakanan kuma da Allah ya ce su ba komai bane face kamar wato dabbobin gida tumaki da awaki wajen shirme da wautar su da damuwa kawai da cikin su da yunwar su da da da, da al'aurar su waqa tashbihu min jihati amal qulubi wal jahl wannan kwatancen ya faru ne tsakanin kafirai da dabbobi ta fuskar makantar zuciya da jahilci ba ta fuskar kirar jiki ko halittar su ko makomarsu ba wa hadha wa mithlu hadha kathirun wannan yana nan da yawa a cikin nasoshin shari'a ya ƙara cewa wa qala ibn shubruma ibn shubruma shine abdullahi ibn shubruma ibn tufayl babban malami ne cikin fuqaha'ul malikiya na iraki kuma malamin hadisi ne imam muslim ya fitar da hadisin shi da abu dauda da nasa'i da ibn maja yake cewa game da qiyasi yake cewa hakim uhkum bima fi kitabillahi muqtadiyan wa bin nadha'ir fahkum wal maqayis yace kai hukunci da abin da ke cikin littafin Allah muqtadiyan kana mai bin tafarkin magabata da suka gabace ka ilimi a wannan fannin wa bin nadha'ir kuma kai hukunci da ababe masu kama da juna fahkum kai hukunci da su wal maqayis da kuma kiyasoshi wa anshada abu ubaida ma'mar ibn musanna li qus ibn sa'ida wa anshadaha ghayruhu lil aqyas al asadi abu ubaida ma'mar ibn musanna mai littafin abin nan kenan fadailul qur'an ya rero waɗannan waƙoƙi ya danganta su ga mashahurin mawaƙin nan ko mai hikima na jahiliya shine qus ibn sa'idat al-ayadi ko kuma waninsa wani wanto wanda ba abu ubaida ba shi kuma ya danganta shi ga al-aqis al-asadi sunan wani mawaki ne shi ma wal qawlu qawlu abi ubaida malam ibnu abdul bari yace amma magana mafi inganci ta abu ubaida wallahu alam yace ya ayyuhas sa'ilu amma madha min raibin min raibi hadha az-zaman adh-dhahibi in kunta tabgil ilma aw ahla fi shahidin yukhbiru an ga'ib fa atabir ash-shay'a bi ashbahihi wa atabir sahiba bisahib ya ayyuha sa'il ya kai mai tambaya amma maza game da abubuwan da suka rigaya suka shude kana tambaya game da su min raibi hadha zamani zahiri na abin da kake kokonto game da wannan zamani mai tafiya yau da kullun in kunta tabghil ilma aw ahla idan kana neman ka san ilimi ko ka san masu shi fi shahidin yukhbiru an ghaib game da abin da kake gani wanda zai baka bayani game da wanda baka gani fa atabir shay'a bi ashbahi to ka lura da abu ta hanyar lura da masu kama da shi da abin da kake so ka gane to ka kalli ire-iren sa masu kama da shi wa atabir sahiba bi sahib ka kalli aboki da aboki zaka gane kinaine su وقال ابن منصور تأنى في الأمر إذا رمته إذا رمته تبين الرشد من الغي لا تب لا تتب لا تت لا تتبع عن كل نار ترى فالنار قد توقد للك توقد للكي وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشيء yace ta'anna fil amri ka bi abubuwa a hankali sannu sannu idza rumtahu indai kana so ka cimma nasara akan kowane abu ne to sai ka bi shi a hankali fitta annis salama tabayyana rushd min al-ghayy wato ta tabayyana ne asali eh zaka zaka bambance shari'a daga bata in kana bin abubuwa a hankali baka da gaggawa la tattabi'an kullu narin tara karka ce dinda ka hangi wuta hasken wuta sai ka je fannaru qad tuqadu lil kayy in wata wutar ba ta abinci ba ce an hura ta ne don a yi lalas don ka ji za a ƙona kake wa ƙis alas shai'i bi ashkali duk abin da kake so ka fahimce shi ka yi ƙiyasinsa da ire-irensa yudilluka shai'u alas shai'i da ka wanda kai ƙiyasin zai nuna maka wanda baka sani duk yana so ya tabbatar mana da cewa ai a ɗabi'ance ma ɗabi'ar ɗan adam babu yadda za a raba shi da irin waɗannan abubuwa na yin ƙiyasi na yin kwatance na yin hukunci abubuwa da makamantansu wa qala ghayruhu idza a'yal faqihu wujud nassin wujud nassin ta'allaqa la mahalata bil qiyas idan malami ya laluba ya laluba ya rasa nassin da zai fatawa da shi to babu yadda ya iya dole sai dai ya makalkale akan wani qiyasi akan wata ka'ida ta qiyasi wala bil fatih al busti anti ainul حور نصا وقياسا وبيان الحق نص وقياس yace anti ke dinnan inul hauri wato kamar inul huri afwan kamar hurru inin shi nassan wa qiyasan annasance da kuma ai qiyasance kanki irin kan hurru in ne kuma kin yi kama da akwatanta ki da irin su yace wa bayanul haqi dama kuma bayani na ilimi ana yin shi ne nassun wa qiyasu a kawo nasoshi a kawo kiyasi to ya gama da maganar shi da yake kokarin ya tabbatar da cewa lalle akwai kiyasi a ilimi akwai kiyasi a ba, ba kamar yadda misali ibnu hazmin ya kokarin ya kore ba yayi maganganu masu tsayi a cikin muhalla wanda ya kai a waye shi a ce littafi ne daban akan wannan mas'ala amma malamai ba su yadda da abin da ya faɗa ba ana mayan masa da maganganun kuma ana ana ganin cewa lallai shine bai dace da abin da yake daidai ba domin waqi'i ya tabbatar da akwai kiyasin kuma shi ma a cikin tafin nashi yana yi wallahu almusta'an albabu athani wal 50 fi khata'i almujtahidina min ahkami min al-hukami wal muftina babin da ke bayani akan wato kuskurantar da hukuncin mujtahidai game da kuskurantar da su a cikin kuskure da mujtahidi zai yi a wajen hukunci ko a wajen fatawa ya ake ya ake mu'amalantar kurakuran mujtahidai na farko dai mujtahidi malami ya zama mujtahidi wato malami gogagge kwararre wanda ya kai a kira shi da malami asan shi ita malanta musamman a ƙasashe irin namu generic name wato wani suna ne wanda yake tambin giwa akwai mutane da yawa suna iya shiga cikinsa ko da ko ba su kai asalin abin da ake nufi da malanta a duniyar ilimi ba in court a duniyar ilimi a duniyar Najeriya aga akwai mai wa'azi wanda yake yin hudubar juma'a ko furi huduba ko wa'azin mako mako ko wa'azin aure ko wa'azin kasuwa ko wa'azin turmi ko mai nasiha a wajen taro duk waɗannan masu wa'azi duk wanda ya san aya ɗaya biyu ko hadisi ɗaya biyu ko Allah ya bashi hikima da fasaha Allah ya bashi taurin rai zai iya yin wa'azi balligu anni walau ayata ko walau bi ayatin wannan mai wa'azi kenan akwai mai karantarwa wanda yake da almajirai mata islamiyya ko yaran makarantar boko ko malamin hadda ko malamin masallaci ko malamin wani makarantar zaure duk waɗannan masu karantarwa ne sun koyi wani abu kuma Allah ya ba su nasibi a cikin wannan abu kuma suna iya isar da shi waɗannan masu karantarwa ne sannan akwai kuma mutanen da suke shiga waɗannan ayyukan wanda ma ba su cancanta su shige su ga sunan a social media ne ga sunan a ina ne ga sunan dai iri daban-daban duk kowa suna wata riga da ake cewa kowa mala kowa mala ko kashin ki sai gwani to akwai su da yawa suna nan ire-iren waɗannan ko kuma asalin malamai to su ne mujtahidai su kuma isu isu ne kawai suka san kansu shi jahili kamar da zabi yake fara bai ma san darajar kanshi ba ta yadda san alƙadarin wani al'asaf a shadid da muke rayuwa a cikin shi a najeriya shi ne a alƙalma sun cakuɗi babu wancan ƙiyasin na gaskiya allah zika mala albani namu da yake cewa galibi ba a ma taɓa ganin malamai ba kai ce ba a ma taɓa ganin ɗaliban ilimi na gaskiya ba balantana a ga malami domin shi kanshi cewa wani ɗaliban ilimi ne wata kalma ce mai nauyi fa amma in ta yi sauƙi kowa sai ya ce ba kowa ne zai iya jura ya ce shi malami bane amma dai yana ganin da ya ce shi dalibin ilimi ne ba komai bane ba haka muke ji ba to in ka in ka kalli aikin da muke yi da gaske kuma ka kalli menene aikin daliban ilimi za ka ga da daman ba daliban ilimi bane kawai mutum ne ce shi soja ne sai kuma a duba bai taba yin training a NDA ko Chindid Barracks na Zaria ko ya je wani course a War College ba ba a taba commissioning din shi ba bai taba zuwa yaki ba kai wani ko irin ɗan agajin nan namu na gargajiya bai taɓa yi ba amma kuma ana ce mai soja kuma yana amsawa kaga wannan akwai zaluntar kai a ciki ko akwai zaluntar kai to kamar yadda masu kuɗi ne su su suka san su waye su to haka malamai su suka san sa'o'in su su kawai suke ba wa junan su tazkiya su ce wane ya kai malami to abin takeici shine yanzu jahilai waɗanda wasu ko baƙi ba su iya tayarwa ba sun naɗa kansu da yawa ga sanan suke magana akan ilimi suke magana akan malanta da malamai suke tazkiyar mutane to wannan yana daga cikin damalmalewa abubuwa da muke da ta asaha ta Najeriya dama kuma Najeriya gidan waɗannan ne kusan komai a damalmale yake sai dai abinda Allah ya tsare kawai in banda alkur'ani da yake intact ina jin babu wani ba Najeriya da bai damalmale ba kalli tattalin arziki kalli siyasa kalli noma da kiwo kalli lantarki kalli komai kalla ka gani qur'ani ina jin shi kadai sura Najeriya abin da bai da marmari ba shi ma dan Allah alƙawarin kiyaye shi ne wallahi da ba za ka ba a Najeriya sai ya rikita shi amma ana rikita fasara ba ga azumi ya kusanto ba za ka ji fasara yi kowa yanda yana nan zai karkade qur'anin shi ya goge manyan rigunan shi ya fito sauraka malamai da ake magana anan mujtahidai in aka ce malamin sai dai ka fara tunanin mutane irin su Sayyid ibn Musayyib irin su Sufyan al-Thawri irin su Malik ibn Anas irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Shafi'i irin su Ibn Daqiq al-Eid irin su Nawawi irin su Ibn Hajar su ya kamata ka ka ta fara tunowa da su ake kar ka fara tuno malaman yanzu tukunna ma ka fara tuno waɗancan da su ake sannan wanda ya bi sawunsu aikin shi ya kama da irin nasu ya kama tafarkinsu to sai a yi mishi wancan ƙa'ida sai a yi ƙiyasi da su su ne asali shi ne far'i amma wanda ba irin nasu yake ba to ba ma ya cikin lissafi mana dole zama ya koyi ilimi koyo na haƙiƙa irin da suka koya ana ta bayyana cewa mutum ne mai tsoron Allah ana kyauta mai zato sannan an ga asar ɗin abin da ya yi na sunan malanta kuma ana kwatanta asar na malanta ne da rubuce-rubuce da yaye ɗalibai da hidima ga ilimi sannan rubuce-rubucen a ga sun yi kama da tafarkin malamai da aka sani me yasa waɗanda suka zo daga baya ake ilhaƙin su da na farkon misali yana suka zo daga baya ina nufin su ibnu hajar su nawawi su ibnu taymiya su ibnu al-qayyim har zuwa kan su sakhawi har zuwa kan na zamanin irin sa shekul albani su uthaymin me yasa da aka zuciyoyin mutane suka natsu da su aka aka yadda da su ake kallon malanta gare su saboda ayyukansu sun yi kama da waɗancan na baya aikinsu wajen koyon karatu aikinsu wajen karantarwa, aikinsu wajen rubuce-rubuce, aikinsu wajen alama tsoron Allah da yi don Allah. To, duk wanda za a kira malami, to ya zama a kan tafarkin waɗannan yake, in ba a kan tafarkinsu ba, to, ƙilan salaman salama. Ya ci gaba da dai tafiya Allah Ubangiji ya ba da sa'a, Allah ya sa a gama lafiya. Ta yi yana kan tafarkinsu ta hanyar imani, ta hanyar ƙoƙarin ayyuka na gari, amma bai kai tafarkinsu ta hanyar ilimi ba. ko mun gani bai kai tafarkin sa hanyar ilimi ba ko kuma yana da ilimi da za a yi kira tafarkin su na ilimi irin nasu ko kwatankwacin nasu amma kuma bai bi tafarkin sa wajen tsoron Allah da aqida mai kyau ba kaga wannan shi ma ya taɗi. dole sai dole sai ka bi tafarkin da da suke akai domin ka'idar da Allah ya sa kenan wala zai ja'u min ba'di ne qul rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladina sabaquna bil iman sai ka zama mumini ka bi tafarkin su a imani sannan kuma a ga kana da irin abin da suka samu na kwanduwa a ilimi to sannan sai a kira ka da suna malin to kuma waɗanda suke kaɗaituwa da za a ce suna da monopoly akan yawan samun kansu a inda za su yi kuskure su ne alƙalai da masu fatawa domin su ne suke shiga gabari suke shiga tsautsayin waɗannan wato kai mu gauga'u da awamu da asauka da mun gaya wa kanmu gaskiya ko za mu yi addinin mu da sauki shiga wannan rigingimin ba namu bane Allah bai wakilta mu akan shiga rigingimin sai mun yi magana akan mas'ala ta ilimi sai mun mayo da wani raddi sai mun tsoma bakin mu akan abin da malamai ma suna ɗari ɗarin tsoma baki akai su Allah ya ba su lasisin su yi magana kuma zala sallallahu alaihi sallama ya huwace musu cewa ko sun kuskure babu komai domin za su kuskuren ne a ƙoƙarin nemo daidai mu kuma ya ayyuhan nasu ba a ba mu wannan lasisin amma kuma sai kaga mu ne muke da gaggawa mu ne muke shiga mu fita musamman a wannan zamani na social media jama'a malami akwai akwai malamai saboda tsoron mutuncin su kai ya zube ma wannan tsoron yin magana saboda in yi magana musamman kai ta da Hausa irin wanda ake fahimta to dubban jahilai da zasu zo su ta ci maka mutunci su ta ci maka zarafi su tsine maka albarka su yi su zargi malami da san zuciya da ta'addanci da ƙarya da duk abin da zasu zarge shi me yasa kawai saboda ya faɗi abin da ba haka suke so a faɗi ba ba ruwan su bane cewa daidai ne ko kuskure inda malamin da ba dan kungiyar su bane ko bai goyi ba abin da suke goyen baya ba ko bai faɗi abin da su suke zato shine ilimi ba shikenan za su ci mai mutunci kuma shikenan mutuncin shi ya tafi a banza sai dai a lahira Allah ya kwata mai haƙƙinsa amma a duniya kan babu abin da za a yi to wannan yasa sai mutane dama suke kame bakinsu don su tsira da mutuncinsu kuma suna da uzuri ba kowa ne zai iya arraga mutuncin shi a kasuwa ba ba kowa bane wani zai iya jurewa wanda kuma ya iya jurewan sai kuma ka ga shi kuma kai da kanka da kake gemu sai ka tausaya mushi irin abin da jahilai suke yin su Allah ya kyauta malin yace an buraida an ibn buraida an abihi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace alqudatu thalathatun qadiyan fin nari wa qadin fil janna alqalai iri uku ne akwai alqali guda biyu da zasu tafi wuta akwai kuma ɗaya dan aljanna qadin qada bi ghairi haqq ghairi al-haqqi wa huwa ya'lamu fadhalika fi an-nar mutumin da yazo yin shari'a yayi hukunci ba da gaskiya ba kuma yana sanar cewa ba gaskiya yake goyen baya ba to wannan yana wuta wa qadin qada wa huwa la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas sai kuma wanda ya hukunci da jahilci kamar yadda muke kwatanci din wato shi kuma wannan ya cinye haƙoƙin mutane garin jahilcinsa fadhalika fi an-nar shi ma dan wuta ne wa qadin qada bil haqqi wa huwa ya'lamu fadhalika fil janna da wanda ya hukunci akan gaskiya kuma yana sane to wannan shi kuma da aljanna wannan hadisi ne mashahuri kuma tabbatacce al-Imam Abu Dawud ne ruwaito shi da Ibn Majah da Tirmidhi da Baihaqi da sauran malamai suka ruwaito shi kuma kamar da Ibn kamar da Zahabi yake cewa shine asahu Abu Dawud kawai yake cewa asahu shay'in fihi hadisu Ibn Buraida wato hadisin Quratu Thalasa wa qala wa qala Abu Hashim al-Rumani laula hadisu ibn buraida la qultu innal qadi idha ijtahada falaysa alayhi sabil yace ba dan hadisin buraida ba da sai in ce ibn buraida ba da sai in ce alqali in dai yace bari yayi kokarin sa ba da nasi ba to bai da yancin yin haka walakin qala ibn buraida an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam alqatu thalathtun zuwa karshen shi cewa wa qadin arafa alhaqa wa jara fil hukmi fa huwa fi nari akwai alqalin da idan ya san gaskiya ya hukunci da ita dan aljanna ne to wajen sanin gaskiyan nan zai iya saninta da nassi zai iya saninta kuma da kokarin sa ko mun gane da kokarin sa wani ibn buraida kala arada yazid ibn al-muhallab an yasta'milahu ala qada'i khurasan yazid ibn al-muhallab wani gwamna ne ya so ya sa shi a matsayin wato alkali a ƙasar khurasan فقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده yace babana ya bani hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama game da alƙalanci daga nan nace bazan ƙara yin alƙalanci ba qala alqudatu thalathatun ithnani fi an-nari wa wahidun fil janna qadin alima al-haqqa fa qada bihi fa huwa min ahli al-janna alƙalin da ya san gaskiya yake ta dan aljanna ne wa qadin alima al-haqqa fajara mu'tamidan da alƙalin da yana sanar da gaskiya sai yayi zalunci da gangan fa huwa min ahlin nar dan wuta ne wa qadin qada bi ghairi ilmin wastahaya an yaqula la a'lam da wanda ya hukunci da jahilci saboda yana jin kunyar yace ban sani ba annabi yace fa huwa min ahlin nar shi ma dan wuta ne Allah ka tsare wa qala ali a riwaya wacce take cikin abin nan take cikin malaikauta anan wato mawqufiya daga aliyu القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذان في النار فرجل جار مؤتمدا فهو في النار متمن da ya zalunci da gangan dan wuta ne wa rajulun ijtahada fa afta fa huwa fi an da wanda ya kuskure ya ya ijtihadi ya kuskure ba wato ya kuskure fa huwa fi an wa amma alladhi fil jannati fa rajulun ijtahada fa asaba al-haqqa fa huwa fil janna qala qatada fa qultu li abi al-aliya sai na ce wa abu al-aliya ma dhanbu hadha alladhi ijtahada fa afta yace menene hukuncin wanda yayi magana yayi kuskure din qala dhanbuhu alla yakuna qadiyan idza lam ya'al kuskuren shi shine nan ana magana akan wanda yayi da jahilci yayi kokari amma irin na jahili kuma gane ba kokari irin na malami ba yace kuskuren shi shine me yasa ya shiga harkar da bai sani ba wa an al-hasan ibn abi al-hasan kala wallahi al-hasan al-basri kenan yace na rantsi da Allah laula ma zakarahu Allahu min amri hadain ar-rajulaini ya'ni Dawud wa Sulaiman ba dan abinda Allah ya ambata game da waɗannan mutanen guda biyu ba Annabi Dawud da dan shi Sulaiman alaihi assalam me abinda Allah ya ambata da Allah yake cewa wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi idh nafashat fihi ganamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidina fa fahamnaha Sulaiman Annabi Dawud yayi hukunci sai ya samu kuskure a hukuncin sai Allah ya fahimta da ɗan shi Suleiman kuma duka sai Allah ya yabe su wa kullun atayna hukuman wa ilma annabi Dawud aka mashi hukunci cewa wasu shanu sun shiga wata gona cikin dare sun yi kiwo sun yi barna ko sai ya hukunci sai ɗan shi yana tsaye a cikin kama a ce zaure ko hanyar fita wanda aka musu hukunci suka zo fita sai ya tare su ya ce mai babana ya ce ce babanka ya ce kaza kaza ce to ni ko ina da hukuncin da ba wannan ba mu koma sai kuma baban tambayi cewa shi yana ganin hukuncin abin da ya kamata shine ayi kaza ayi kaza kisar doguwa ce shine Allah ya ce fa fahamnaha sulaimana a amma kuma sai Allah ya bi su ya ce wa kullun ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal a yusabbina bit-tayr wa yusabbina zuwa ƙarshe ko wa tayr wa kunna fa'ili to almuhim dai Allah ya bayyana cewa Dawuda da Sulaimana sun yi ijtihadi kuma Dawuda bai dace ba a ijtihadinsa Sulaimana ya dace amma kuma Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma duk su biyun mun ba su annabta kuma mun ba su ilimi kaga Allah ya musu shaida da ilimi har shi wanda ya kuskura saboda wanda yake da ilimi idan ya kuskure bayan ya ijtihadi babu matsala amma wanda yake jahili ya je ya shiga ya ijtihadi ya kuskure kaga akwai akwai matsala kamar a likita ne likita da yake da lasis na practice idan ya kuskure wajen administering wani therapy yana da kariya a musulunci yana da kariya kuma ina tsammana dokar Najeriya ma yana da kariya da ba da kawai da an shiga matsala ko amma wanda ya tatsabbubi wanda irin yadda mutane suke ina yanzu ga sanan da yawa mutanen da basu karanta likitanci ba basu taba zuwa medical school ba duk su mai da kansu likitoci mu kuma saboda ganganci irin namu na Hausawa duk mun karbe su mun ma fi ganin su a matsayin ma'aikatan jinya kowa a ce mishi dakta wani bai taba shiga ajin anatomy ba wani yana daga cikin kamar da nake faɗa damalmal abubuwa da muke wani ma bis admin ya karanta wani ma lu wani Hausa wani Arabiya wani barista wani architecture duk su zo su dinga su dinga wani ya rasa aiki ya bude Islamic chemistry duk sai a zo a ce wai masu ma likitoci har da wata barazana sai mutum ya ce wai ka je a an so test ɗin da aka yi a kawo mai shi ne ce to waye ba shi ilimin interpretation ɗin test ɗin a ina ya koyi ilimin za ka ji masu masu likitan gargajiya suna wannan gangancin yanzu sai ya ce a ni ba ma ba da maganin mu sai an yi tesis ka je ka gama wahalar ka a shika ko a yi tesis a gama maka yi test wai sai ka kawo mashi jahili da jahili kai kana jahilci shi ma yana jahilci sai ya kalla ya ce ga maganin za baka waye ba shi ilimin interpretation ɗin wannan test ɗin ai ba ilimi ne ga magar ba kullum muna kira akan kowane ilimi a bashi haƙƙinsa amma idan muka zo aikata ba ma iyawa duk da yake wannan ya daga cikin abin da ya jawo wannan shine shi wannan abin nan magani irin wannan namu na gargajiya yana da sauƙin samu sauƙin kuɗi sauƙin accessibility da kuma tsabar imani da muka yi cewa ai musulunci ne wallahi duka kurakure ne waɗannan it may sound radical to you amma ni abin da na yi da shi kenan ba zan iya faɗa aka san haka ba in ka gaba ka cigaba da yi je ka cigaba da yi akwai magunguna na musulunci ingantattu akwai da ake mu'amalanta su amma fa mafi yawan mutanen mu da suke yi ba fa a bisa ilimi suke ba jama'a tsakani da Allah kawai kama kama ne da kuma neman kuɗi yawwa to almuhim shine idan mutum ya taɗabbubi a irin wannan matakin ba tare da ya da ilimi da certification da license na practice ba to sai an mushi ba. alƙali na da ‘yancin ya kama shi ya kulle shi ya mushi ‘yan bulalu idan ya yi talaf wato ya yi destroying wata rayuwa ko ya lalata mutum wata gaba ko ya cutar da abin da lafiyar wani ya biya diya amma likita wanda yake masani in dai ba ganganci yayi ba to ai babu matsala kamar yadda idan mutum ya dauki mota ya je ya wani accident da ita akwai bambanci tsakanin hukuncin da wanda yake da license na tuki kuma ya tukin nan ba yana cikin maye ko wani abu ba kuma hukunci da wanda bai da license wanda bai da license da an zo laifin shi na farko shine ya aikata abinda hukumance bai da yancin aikata shi bai da ‘yancin tuka mota a hukumance ya tuka ta. Don dai Najeriya ce kawai kowa ma abin da lasin ɗin ma an kai so ɗaya shi kenan irin mu ma da muka yi na manta ma da shi na expire. Kawai fuska za ka yi to abin ne sai a hankali. Najeriya kenan in ka je yin renewal ɗin ma shi kanshi aiki ne mai zaman kanshi. La hawla wala quwwata illa billah to kasan mu gaba daya ra'asan ala aqibin take malam upside down wallahi sai kana ba wasu rare kaga yadda ake sai ka dauka mu wato mutane ne mu ko ko ba a wannan karnin muke rayuwa ba ba a 21st century muke rayuwa bane ko yaya ne yanzu a kasar makka duk mutumin da bai da license zai ma fara gangancin ya hau kansa yaron mota yace zai tuka kai ko nan Nijar ba za ka wannan gangancin ba amma mu nan ba ma a tunawa ba ka tunawa ma cewa wai kana da bukatar license haka mutumin da bai da bai da ruksa ta sai da magani ba pharmacist bane ba doctor bane ba kowa bane zai gangancin waye bude chemist to mu kuma sai ga ana kasa magani ma a tebur ma kamar rake yana shan rana da ka zo kawai ka ce kai na ciwo sai ce sha wannan an jima sha wancan Allah ya kyauta to shine yake cewa in ji malam Hassan al-Basri yace la ra'aitu anna al-qudata qad halaku ba dan wannan magana da Allah yayi ba game da Dawud da Suleiman da sai in ce alƙalai sun halaka wa annahu asna ala hadha bi ilmihi wa adhara hadha bi ijtihadi kaga Allah yayi ma Sulaiman yabo da ilimin sa kuma ya ba wa Dawud uzuri da ijtihadin sa wa an Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idha hakama al-hakamu wajtahada wa asaba falahu ajrani idan mai hukunci ya hukunci ya dace da gaskiya a wajen hukuncin sa bayan ijtihadi yana da lada guda biyu wa in hakama wajtahada idan ya hukunci kuma yayi kokarin sa sun muaqta amma sai bai dace da daidai ba yace falahu ajrun yana da lada guda daya qala abu umar wa ikhtalafa al ulama huqaw fi ta'wil hadha al hadith malamai sun yi sabani game da fassarar wannan hadisi fa qala qaumun wasu suka ce la yu'jaru min al khata'i ba a bada lada akan kuskure lianna al khata'a la yu'jaru ahadun alayhi wa hasbuhu an yurfa'a anhu al ma'afa kuskure babu yadda za a ba mutum lada a kansa sai dai a ce an ɗauke maka zanubin bai yiwuwa misali ka tuka mota ka kashe wani a ce a baka award akan iya tuki sai dai a ce a duba dai in baka da laifi a san yadda za a yi maka rangwame amma ba za a baka lada a kai ba ko waruddu hadal hadith waraddu hadal haditha bi hadisi buraida suka tunkuɗe wannan hadisin da hadisin buraida al-madhkur wanda aka ambata fi awli hadal babi wa bi qawlihi da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tajawaza Allah li ummati an khata'iha wa nisyaniha hadisi ne sahihi wanda yake ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi da lafazin hadisin sauban da lafazin inna Allah tajawaza an ummati li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi kamar yadda yake a ƙarshen bakara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana al aya Allah ya kauda ido Allah ya yafe ma al'ummata kuskuren su da mantuwarsu da abinda aka tirsasa musu suka aikata ba bisa sarransu ba wa ya ƙulullahu kuma Allah yana cewa, Laisa alaikum jinahun fi ma akhta'atun bih ba ku da laifi game da abin da kuke kuskure, wa nahu hadha da makamancin wannan. Wa qala na wasu malaman suka ce, yu'jaru fil khata'i ajran wahidan ala zahiri hadisi Amr ibn al-As. Za a ba shi lada guda ɗaya game da kuskuren sa kamar yadda hadisi Amr dan As ya bayyana qarara. Ya anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad farraqa baina ajril mukhti wal musib. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin ladan wanda ya kuskure da wanda ya dace fadalla annal mukhti'a yu'jab kaga wanda cewa shi ma mai kuskuren yana da nashi ainihin wato ladan wa da nassun laysa li ahadin an yarudda wannan nassi ne da babu wanda yake tunkuɗe shi wa qala shafi'i rahimahullahu wa man qala bi qawli al-imam shafi'i Allah ya gafarta masa da shi da masu irin magana sa suka ce yu'jab za a bashi lada walakinahu la yu'jaru ala al-khata'i amma ba akan kuskure din ba li'anna al-khata'a fi ad-dini لأن الخطأ في الدين ولم يؤمر به domin shi kuskuren a cikin addini ne kuma ba a ce walam mu'mar bihi ahad ba a ce wani ya kuskure ba sai abinda aka ce kai shine za a baka lada wa inna ma yu'jaru li iradatihi al-haqq alladhi akhta'ahu za a bashi lada ne akan nufatar gaskiya da yayi wanda bai same ta ba wa qala al-muzani muzani namu mai aqida yace faqad athbata ash-shafi'i fi qawli hadha anna al-musayyid al-mukhti'a أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم ولم يكلف وإنما أجر في نيته لا في خطئه yace shafi'i anan yana nuna mana cewa ne wato shi mujtahidi da ya kuskure to ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda ba a umarce shi ba wanda ba a daura mishi to ko ba za a bashi lada akan abin da ba a ce yayi ba amma za a bashi lada akan niyyarsa ta yin aikin kirki ba ba ainihin wato kuskuren da ya yi ba ala sa mun gane niyyar da ya yi ta ƙoƙarin bari aikin kirki ita ce zai samu lada a kanta ba wai aikin da ya yi ba irin wannan magana ce ibn timiya ya yi a kan maulidi da mutane ba sa fahimtar ta za a iya ba mutum lada a kan asalin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sa ya nufaci wannan aikin sau da ta wannan ƙaunar tana da muhalli a cikin addini amma ba akan wannan activity da yayi ba don wannan ba a umurce shi da yayi shi ba to ba a umurci mutum da yayi kuskure ba saboda haka ba za a bashi lada akan kuskure ba amma an umurce shi da ya nemi kirdadan daidai din to wannan kirdadan da ya nufata shine yake da lada akan shi sannan kuma sai aka kauda kai akan kuskuren da yayi wajen dacewa da daidai din wallahu ta'ala alam to ina ganin bari mu saurara kawai anan insha Allah tunda ga wata gaba nan sai mu tashi akan ta daina ci gaba da magana ne akan wato akhta'ul mujtahidi akwai littafi na ibnu taymiya musamman ko kuma a ce wato juz'i ne a cikin majmu'ul fatawa game da muka ambata a jiya sunan shi qa'idatun fi takhdi'atil mujtahidina wa taswibihim ko fi taswibil mujtahidina wa takhdi'atihim littafi ne muhimmi kwarai da gaske game da wannan mas'ala yaya ake iya gane kuskure da daidan mujtahidai kuma ya ake mu'amalantar sa musamman a wannan zamanin namu da mutane suke ganin ba karamin alkaba'i bane kace wane ya kuskure wannan da suke so kuma lokaci guda su kuma suna iya kuskuntar da kowa suna ganin ba laifi bane duniyar ilimi ta gaji kuskurantarwa abinda ba a yi daba shine cin mutunci cin zarafi tasayyudul akhta bibiyan kurakurai amma akwai manhaji da malamai suka sani sananne na fadan kurakuran malamai tare da nema musu uzuri da nema musu gafara Allah da kuma bayanin kuskuren ba tare da cin mutunci ko batanci gare su ba kuma ba za a rage musu girma ba ko kadan suna na a matsayin su na malamai to wanda yayi waɗannan da sharuɗan su kuma ya zama ilimin shi ya kai yayi to abin da yayi jihadi ne alkhairi kuma ya kamata zukatan mu su saba da wannan a matsayin mu na ɗaliban ilimi zukatanmu su iya tahammulin a iya cewa kaza kuskure ne kuma a ilmance ya tabbata kuskure ne idan baka iya tahammulin wannan ba gaskiya zaka sha ciwon zuciya da yawa a duniyar ilimi Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi